أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin biyar ga watan shida watan jimadal akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dubu da dari hudu da arba'in da biyar ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhidi na shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alaihi muna cikin babu shafa'a mun ji wato ainihin ayoyi da kuma bayanai daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harran rahimahullahu ta'ala zamu tashi masail qala rahimahullahu fihi masailu cikin wannan darasi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsirul ayat fassaran wa'incan ayoyi kullillahi shafa'atu jami'a من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات والأرض في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا دكما إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى قل, قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له, وما له فيهما من شرك وما له وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير تفسر su sun gabata tun a karatun farko ko da karatun farko da muka yi mababin fassarar ma wa'annan ayoyi ne muka yi الثانية مسألة تبيو صفة الشفاعة المنفية صفر ceto wanda yake korarre shine wanda ake nema daga daga wanda ba Allah ba ko kuma wanda ake ganin wannan ceto ko ba da izinin Allah da yardar shi ga wanda zai za a ceta ba wannan ceto ne na kafirai wanda suke cewa haula shufa'auna inda Allah wasu cewa goma kansu za su cece su daga gurin Allah wanda yayi kama da ceton wasu daga cikin zindikai da suke ganin shehunnansu da ainihin jagororin ɗariƙunsu za su yi musu a gurin Allah tunda har wani shehin yana cewa ranar alkiyama an kaga ka mutu kai mabiyin shi baka shiga aljanna ba ka zo ka ci kwalashi kaga yana nuna ne ko Allah ya so ko bai so ba ko da izinin Allah ko ba izinin Allah zai ceci mabiyan shi to wannan ceto irin wanda su Abu Jahal ke sa ran za su samu ne daga Lata da Uzza irin wanda mushrikan Makka suke sa ran za su samu daga gumakansu wanda har suka rasa rayuwarsu a banza suna da wannan wahamin to haka su ma duk wanda yake da yaƙinin cewa shehin shi zai cece shi ko ba da izinin Allah ba wallahi tallahi ceton da yake nema bai da bambanci da ceton da Abu Jahal yake nema daga Lata da Uzza ceto ba zai yi amfani ba sai da izinin Allah shi yasa ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa bi idni man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini ina fata an gane so da ka sai ya ce sifar shafa'a manfiya الثالثة صفة الشفاعة المثبتة مثبتة صفر ceto wanda yake tabbatacce shine ceton da ake nema daga Allah ai ko ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna so mu shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma muna neman ceton daga Allah yasa sai dai ka ce Allahumma shaffi' nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam fiya Allah ka sa annabi ya cece ni an gane amma baka cewa annabi ya ya kai annabi ka cece ni musamman a halin baya raye dan yana raye in ma ka roƙa zai gaya ma wani aiki ne da zaka yi da Allah zai taimake shi ya cece ka saboda wannan aikin da yawa sun zo sun nemi annabi sallallahu alaihi wasallama suna neman wato ainihin alfarmar wani masauki mai girma a gurin Allah ta sababin shi sai annabi ya sa su aikata wata ibada kamar da wancan da ya zo ya ce mai as'aluka murafaqataka fil janna ya ce a'inni ala nafsika bi kasrati sujudi kamar yadda abu huraira ya ce ayyun man as'adun nasi bi shafa'atika yawmal qiyamah sai man kala la ilaha illallah khalisan min qalbi kenan tauhidi ne zai kusantar da kai zuwa ga samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da izinin Allah yawan ibada ne zai sa ka samu dacewa da shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace ka dinga roƙa mai wasila lokacin da aka yi kiran sallah wanda yayi haka hallat lahu shafa'ati yawmal qiyamah kaga me ai daga Allah ka roƙa sakamakon da Allah zai baka shine sai ya sa ka shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ba a neman ceto daga gurin kowa sai gurin Allah sannan babu wanda za a ceta shi wanda Allah ya yarda a cece shi sannan ba wanda zai yi ceto sai wanda Allah ya mai izini ko da mala'ika ne ko da annabi ne fadlan an ghairihima mafhum الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى a wannan darasi mun ji an ambaci ash-shafa'atul kubra sukan ce ash-shafa'atul uzma ko ash-shafa'atu al-kubra ceto mafi girma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi aimawa mutane hisabi ya ceto al'umma shi Allah ya bashi dama ya ainihin kwashi wani adadi mai yawa ya ƙara kwasa ya ƙara kwasa da izinin Allah وهي المقام المحمود ita ce dai المقام المحمود da Allah tabaraka wata'ala ya ce wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda da tashi tsakar dare ka dage gurin bautar Allah shine tahajjudi nafilatan laka wannan wani ƙarin tashri'i ne gare ka ya rasulullah sabanin sauran al'umma da sauran mabiyanka su a babun sallah an shar'anta musu as-salawatul khams ne sai dai kuma wanda yana neman lada illa an tatawwa amma kai an wajabta maka qiyamul layl an wajabta maka tahajjudi dan me dan ka samu matsayin da ma ba wanda zai samu a gurin Allah saboda ka ibadarka ta daban ce ba wanda ya kai ka bautar Allah ba wanda ya kai ka kiyaye dokokin Allah ba wanda ya kai ka jin tsoron Allah dan haka ba wanda zai kai ka kusanci a gurin Allah shine makaman mahmuda da annabi zai tashi a wannan gurin da kowane annabi yayi fatan a ce shine kowane manzo yayi fatan a ce shine Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shaidar kuma annabawa dan duk wanda aka je gurin shi zai ce a'a duk wanda aka je gurin shi sai a ce annabi Ibrahim zai ce ai ni khalil ne min wara'a wara'a wara'a wara'a ni khalilin Allah ne amma matsayina dai can baya baya ki tawazu irin na annabawan Allah aje gurin annabi nuh aje gurin annabi adam farko aje gurin annabi nuh aje gurin annabi ibrahim annabi musa annabi isa dukkan su su noke sai annabi isa ne zai ce ku tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zo a samu annabi ya ce ana laha ana laha wannan aiki na ne wannan aiki na ne taka zai zo ya roki Allah subhanahu wa ta'ala bayan yayi sujada ga Allah yayi kankantar da kai ga Allah sai a ce mai ya muhammadu irfa ra'sak وسل تعطى واشفع تشفع نبي يتي فيفتح علي بمحامدا الله يمن ونفته يمن وتإلهاما يمن ونقم دكتر da taufiƙin faɗin wasu kalmomi na jinjina wasu kalmomi na yabo na girmamawa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai ya ce ummati ummati kaga sai ya fara yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala wahiyal maqamul mahmud alkhamisatu mas'ala ta biyar sifatu ma ya fa'aluhu sallallahu alaihi wasallam sifar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi a gurin Allah gurin neman ceto din wa annahu la yabda'u bi shafa'ati kuma cewa in ya je ba ceton zai fara nema kai tsaye ba bal yasjudu a a in ya je zama wato sujada zai fara yi fara kasan mafi kusancin halin bawa da zai yi ga Allah shine yayi sujada aqrabu ma yakunu al-'abdu min min rabbih wa huwa sajid ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sujada fa idza adina lahu Allah kaga shi ma sai Allah ya mai izini ko kaga shi annabi ai kololuwa ne da an ce annabi sai an ba shi izini zai yi ceto ai kaga baka da bukatar a ce ma haddasa shehuwa ne an gane baka da bukatar a ce masu waliyi ne waliyin da ake taba ba waliyi ne ko ba waliyi ba shehin da ake kaulani shehin shehi ne na addini ko shehi ne na kafirci waliyin Allah ne ko waliyin shedan ne mutane sun raba kafa ikhtalafa al-ulama'u akan shi bal ikhtalafa al-uqala'u ba ma malamai kadai ba masu hankali ma duk wanda hankalin shi ya nuna ya san dai wai shehin nan ko anya na Allah ne ai buri yayi kama da mutum shehin da zai ce ko Allah bai so ba zai yi abu kaza mafahimin magana shi tunda ya ce in baka shiga aljanna baka shawo kwallon shi in baka shiga aljanna ba waye kisa ka Allah ko sai ce to ka zo ka ci kwallon shi shi zai san yanda zai shiga ya fita to kaga wannan shehin ai ba ko na Allah bane babu shakka akan haka fa idza adina lahu Allah shafa'a idan Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam izini ne to sai ya ceci wanda zai ceta daga cikin al'umma mu kaga shi ma bai ware ba yace zan ceci ƴaƴana zan ceci dangina zan ceci wa a'a sai wa inda Allah ya zaba mushi sai dai kai ta roƙon Allah ya saka cikin su Allah ka sa mu na cikin su as-sadisatu mas'ala ta shida man as'adun nasi biha mun san waye ya fi dacewa ya fi cancanta da samun ceton wato ainihin a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne wa ahlul ikhlas wa ahlul ikhlas hum ahlul tauhid hum ahlul hanifiyya addinul mustaqim alladhina taraku yani jami'a turuqi dalalati wal ghay waɗannan su ne za su samu ceton manzan Allah sau da hadisin abu hurairah من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه wannan shine wanda zai cancanta da samun ceto amma masu wato ainihin kunji gunji suna daga murya suna cewa za su suna cikin ceton ma'aiki sai dai amma kuma babu tauhidi amma babu ikhlasi to wannan ƙarya yake ba shi ba samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ran da ya zama musulmin kirki السادسة السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله شيطان نمن زن الله صلى الله عليه وسلم بايا كسن شوا قوان دي شركة دا الله دم شركي الله ياتي فما تنفعهم شفاعة الشافعين شيطان مي شيطو بازي أنفاني سبا وانا قد كافري أكي مغانا فاتقوا يوما لا تجي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون kuji tsoron yini wanda wannan yinin wato ba a karban ceto ba a karban wani musaya ko wata fidiya daga ran da ya kasance bai ba Allah ba daga zuciyar da ta kasance ba ta kasance mumina ba as-saminatu bayanu haqiqatiha bayanin haqiqanin ceton nan shine a hada biyan izinin Allah da yarda shi izini ga wanda zai yi ceto yarda da wanda za a ceta na fata an gane shi asali ceto Allah ne ya nufi wani da rahama ya yi nufin yafe mushi yana ya cancanta a mai azaba ko ya cancanta ya shiga wuta amma sai Allah ya tausaya mushi yana so ya fito da shi daga wuta amma sai ya karrama wani bawa daga cikin bayin shi cikin mala'ikun shi ko annabawan shi ko cikin salihai na bayi da siddiƙai da shahidai sai cetowa ne ka je ka cetowa na daga wuta amma asali rahamar daga Allah take ya yi nufin ya ɗaga darajar wanda ya yi ceton ne da kuma rahama ga wanda za a ceta shi yasa ba zai yi ceton ba sai da izinin Allah ba za a ceta ba sai wanda Allah ta'ala ya yarda a cece shi domin inda ceton zaɓi ne ga wanda aka ba dama ya ceta ai sai a bar shi ya zaɓi wanda ya ga dama kuma kaga da ba wanda zai tsallake iyayen shi ba wanda zai tsallake ƴaƴan shi to amma annabi nuhu ka san dai zai yi ceto amma ba zai ceto ɗan shi ba tunda kafiri ne kal'an da ake cewa ko ana cewa kan'ana sunan shi annabi lut ba zai ceto matar shi ba wadda ta kasance kafira ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ceto ammin shi daga wuta ba kaga yana son shi yana girmama shi inda a ce zaɓi ne mujarradi kawai da annabi sai ya ɗauko abu ɗalib daga wuta ya kai shi aljanna to amma da yake ceton haƙƙin Allah ne sai wanda ya ga dama ya zaɓa ya yi marahamar da za a cece kuma ba wanda za a ceta sai mumini tunda shi mushriki da ya mutu yana shirka ba shi ba aljanna ba shi ba samun rahamar Allah an fahimci wannan ko Allah ya samu dace tuna ga saboda lokaci za mu bar shi haka sai mu tashi a babi ban lura da matsalolin ba su da yawa ga wancan karatun kila da mun sa su ciki na khairan insha Allah Baban ya ta samu talatin da shida muka yi